الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan rabi'u sani shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan disamba shekara ta 2019 a lissafin turawa muna kan babi da yake magana akan sun ma'afi domin haisu a fadon nas da allah madaukin sarki yake bayar da umarni mutane su a ƙarisa arafat a lokacin aikin hajji kamar yadda sauran larabawa suke bi sahabbai kenan aka baya wa umarni to kuma lokaci ya ƙure mana ba mu kammala hadisin ba za mu tashi akan hadisin muhammad ibn abi bakr قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال أخبرني كريب عن ابن عباس قال يطوف الرجل يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يحل بالحج فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له وهيك قرأت القرآن أنني ما مجنن الله وإذا ركب إلى عرفة ومن تيسر له هديه هو هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء كو أي ذلك شاء غير أن لم يتيسر غير أن لم يتيسر له فعليه ثلاثة إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمع الذي يبيتون به ثم ليذكروا الله كثيرا وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمره ya kawo hadisin um, riwayar abdullahi dan abbas ya ce ta tawafa rajulu bilbait ko ya tsofin rajulu bilbaiti kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya mutum yakan yi dawafi a ɗakin allah halal ne ma kana halalan matukar yana zaune a gida ma kana halalan matukar yana zaune a gida muqiman bi makkata ko kuma dakhala bi umratin ya shiga da niyyar umra kuma ya tahalluli ya kammala umra nan abin da yake nufi halaccin idan mutum ya je aikin hajji ko kuma ya je umra in ya sauke umra ko ya sauke hajji ya halatta ya sanya kayansa na gida ya ta yin dawafi daman suna yi isnomal ko kuma mutumin da yake zaune a makka ya halatta ya ta yin dawafi ya zo a cikin hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-tawafu bil baiti kas-sala illa anna Allah ta'ala abaha fihi al-kalam yin dawafi a ɗakin Allah yin dawafi a ɗakin Allah daidai yake da sallah idan mutum yana yin dawafi to kamar kamar yana ta yin nafilar sallah ne at-tawafu bil baiti kas-sala illa anna Allah ta'ala abaha fihi al-kalam yin dawafi a ɗakin Allah kamar sallah ne sai dai kawai shi dawafi Allah ya halatta an kana yi zaka yi magana amma a sallah ba ka yin magana to kaga wannan yana nuna mutum musulmi a lokacin da yake yin dawafi sai ji kamar sallah yake yi da wanda yake tashi yana ta nafila ya sallama ya raka abiyu ya sallama ya raka abiyu ya sallama da wanda kuma yake yin dawafi ya yi zagaye bakwai ya raka abiyu ya yi zagaye bakwai ya raka abiyu kamar dai ibada ce irin ɗaya suke yi inna allaha ta'ala abaha fihi alkalam sai dai ya halatta mutum ya yi zance a ciki to idan mutum ya zo ya yi umra zai aikin hajji kamar yadda na yi bayani jiya ya yi tamattu'i kenan ya cire kayansa ya halatta ya taɗa wafi ya taɗa wafi ko kuma in a makka yake zaune ya halatta ya taɗa wafi ya taɗa wafi na nafila hatta ya hilla bil hajji har sai in yayi niyya shine ya hilla sai yayi niyya na aikin hajji to idan ya dauki niyyar hajji fa idza rakiba ila arafa idan mutum ya tafi ko ya hau abun hawa zuwa arafa ko zai hau abun hawa zuwa arafa faman tayassar lahu hadiyya min al-ibli aw al-baqara aw al-ghanam wanda Allah ya hore masa ya samu dama zai iya yanka wato saniya ko raƙumi ko tumaki ko wato tinkiya ko rago kenan ko kuma akuya ko dai alganam dai nau'in su ga baki daya mata ya sarrafu zalika ya halatta yanka duk abin da ya samu a matsayin kamar hadaya shine dabbar da alhaji yake yankawa idan ya yi niyyar aikin hajji na tamattu'i ko dai al'ibil ko albakar ko alganam to sai ke cewa mata ya sarra lahu zalika kenan fa fidiyatuhu mata yassara ko kuma fa alaihi mata yassara yana kansa abin da ya sauƙaƙa a gare shi ko dai akuya ko tunkiya ya dai yanka dabba ko raƙumi in Allah ya hore masa ya dai yanka ko ma saniya in Allah ya hore masa ko bijimi ya dai yanka kenan ana shar'anta mana ana so in mutum ya je wannan aikin hajji ya yi matu'i to akwai fa zubar da jini wanda bai samu dama ba zai azumin kwana goma talasata ayyamin fil hajji wa sabatin idan raja'atum to wannan kenan ayu zalika sha'a duk wanda ya ga dama sai dai in lam yatayassar lahu fa alaihi talatata ayyam idan bai samu daman yanka dabbobi din ba to zai yi azumin kwana uku kamar yadda ne bayani fil hajji zai yi azumin a cikin kwanakin hajji wa zalika qabla yawmi arafa zai wannan azumi guda uku kafin rana arafa ana abin da ake so a ce duk wanda ya je aikin hajji zai yi tamattu'i ba ifradi zai yi ba akwai yanka dabba a kansa idan ba shi da hali na yanka ɗaya daga cikin dabbobin nan to akwai azumi guda goma da ake binsa zai yi compensation ne na wannan dabba da bai yanka ba makwafin dabbar da bai yanka ba zai yi azumi guda goma to sai aka kasafta mana yaya za a yi azumin zai yi azumi guda uku fil hajji abinda ake nufi da fil hajji wato a cikin kwanakin aikin hajji kafin ranar arafa lallai ya samu ya cusa azumukan nan guda uku tun da ya san bai da kudin yankan hadaya to ya fara yin azumi guda uku fil hajji kafin kwanaki kwanan arfa kafin ranar arfa ranar arfa ana yin ta ne ranar tara ga wata so duk abin da zai yi a cikin kwanakin nan ya samu yi wannan azumi guda uku to kuma sai Allah ya ce wa sabatin idan raja'atum baya bakwai fa idan ya dawo kawai bayan yayi arfa wannan yana da dama ya yi guda bakwai ɗinsa ko in ya dawo gida ko in ya dawo makka ya gama aikin hajjinsa sai ya zuba azuminsa guda bakwai tilka asharatun kamila waɗannan su ne azumi guda goma cikakku to shine sai yake cewa qabla yawmi arafa fa in kana akhir yawm min al-ayyam ath-thalatha yawm arafa fala junaha alayhi to anan sai ya ce idan cikin kwanaki uku da zai yi azumin nan ta faɗo masa rana arafa ce to wannan babu laifi a gare shi wala ya juzu saumu shay'in minha yawmun nahari wala fi ayyamin tashriqi ya halatta yayi azumin tunda bashi ake bin sa duk da cewa mai aikin hajji baya yin azumi rana arfa ana so ya ci abinci ya sha don ya samu takawwi ya samu ƙarfin yin addu'a to amma in larura ta sa akwai azumin da ya kubuce masa bai yi ba har ranar arfa ɗin ta zo to fala junaha alaihi a wannan kauli babu laifi a gare shi duk da kun sani mun karanta bayani ya gabata cewa annabi baya yin azumi ranar arfa kuma bai ce mai aikin hajji azumi ranar arfa ba azumin ranar arfa ya shafi wanda bai je aikin hajji ba ne ba to amma wannan larura ce ta gindaya masa wani azumin ya kubuce masa bai yi ba to wannan kauli ya ce zai iya yin wannan azumi a ranar arfa sannan suka ce shin ya halatta mutum kafin ma ya ɗauki niyyar aikin hajji ya yi wannan azumin yanzu wanda ya tabbatar bai da kuɗin da zai hadaya bai da riyal 700 ko 500 da zai bare wannan hadayar to kuma ya je maka watakila alhazai an je da wuri to ya halatta ya fara yin wannan azumin da wuri ya gama kafin ma ya ɗauki niyyar aikin hajji tunda alhazai sukan je su zauna a maka ai su ci zuwa harami ana dawafi kafin a yi niyyar aikin hajji wasu suna zaune a madina sai sun yi kwana takwas nan a madina ko to a cikin waɗannan kwanakin ko kuma wani ya yi kwana takwas ɗin ma ya zo makan sai ya ɗebo su kwanaki kafin wato ainihiyar tafiya aikin hajji to a cikin waɗannan kwanakin kafin ka yi niyyar aikin hajji ɗin ya halatta mutum wannan azumi suka ce bai halatta ba me dalili saboda Allah ya ce salasata ayyamin fil hajji a yi azumi ƙwaya uku fil hajji ana nufin fi ayyamin hajji a cikin kwanakin da mutum ya ƙulla niyyar aikin hajji ibada ce da aka ajiye mata lokaci kamar yadda bai halatta ba yanzu nan duk imaninmu da son allahnmu kawai mu tashi musallan magariba saboda mai saboda lokacin bai yi ba duk wanda ya yi magariba yanzu da asuba sai a ce da sallah bai yi ba ko mutum ya la'asar bai yi ba saboda lokacin bai yi ba to shi ma wannan azumin la ya juzu takdimuha bai halatta a gabatar da azumin a yi shi da wurwuri ba kafin a yi niyyar aikin hajji saboda ibadatun ne badaniya la tuqaddamu alai ala waqtiha sannan kuma sun maliyan talib sannan sai alhaji ya tashi hatta ya ƙifa bi arafatin don mutum damun yadda abin yake ranar takwas ga wata ne ko yin mutar wuya ake ɗaukan niyan aikin hajji idan mutum yana ya Allah ya kashe maka takwas ga watan da hajji zai ɗauka zai za a fita daga nan za a je arfa ai za a je mina a kwana a yi ibadun da za a yi washe gari a tafi arafat sannan damun karanta da ku cewa wasu ba sa zuwa arafat din su muzdalifa suke zuwa tunda daga mina za ka tafi arfa ne washe gari tara ga wata to sai suke cewa su ai 'yan harami ne su 'yan makka ne su ba za su fita daga wajen wato harami ba idan sun zo ƙarshen mina sun zo muzdalifa ƙarshen mina sun zo muzdalifa to sai su me sai su tsaya to shine Allah ya ce summa afidu min haythu afada nas yanda kowa yake tafiya sai ya je Arafat sai ya yi tsayewan arfa aikin hajji baya yiwa sai an tsaya arfa sannan a dawo muzdalifa a ɗauki duwatsu a yi zikiri a ambaci Allah sannan a wuce ƙarshen mina wajen jifa a yi haka za ku yi sun ma'afizu min haisu a fadon nas waccar maganar da da da da waɗancan malamai suka faɗa na harkar azumi tana da ishkali da dole ra'ayi ne na malamai dole a yi bayani zai iya yiwuwa ko haka ne ma kwanakin indai ba alhajin da yake da ifradi ko kuma yake yake mai ifradi ba da matsala mai kira ne shi wannan hukuncin zai iya zama a kan shi tun da dama ya riga ya karrana ya hada aikin hajjinsa da aikin mai aikin umrar shi kaga wannan zai iya wannan azumuka guda uku kafin wato sallah fil hajji din kenan to wanda yake ta fa tunda ai bai dauki niyyar aikin hajji ba na'am yana da niyyar aikin hajji mun sani amma ya daura ihrami yayi labbaik allahumma hajjan kaga yana da kwanakin ba za su ishe shi ba tunda azumi uku ne ko ba ku gane jawabin ba to kaga sai dai mu ce wannan hukuncin ya shafi mai kirani ne kenan dan shi dama yana sanye da ihraminsa yana cikin makka amma wanda yake tamattu'i in dai an ce sai ya ɗauki niyyar aikin hajji zai yi kwanaki guda uku nan to gaskiya kaga kwanakin ba za su ishe shi ba kuma in mun hada da hadisan da suke magana an yi hani ga mai aikin hajji ya yi azumi ranar arfa to kaga ya daɗa ƙarfafansa zai iya yin azuminsa a cikin dai kwanakin da yake zaune a makka ɗin nan kafin ranar sallah kenan wannan shine zai fi kyau kuma zai fita daga dukkan iskali to shine sai ke cewa a je a tsaya arfa na yi bayani jiya a tsaya arfa ya ce min salatul asri ila an yakuna zalam daga yin sallar la'asar har zuwa duhu ya shiga bi ghurubi shamsi kenan abin da yake nufi min salatul asri dama idan an zo hada sallar ake yi azza da la'asar kenan alhaji baya zuwa ya daga no ya ta wannan addu'ar bai yi la'asar ba a lokacin azhar ake zuwa a yi jam'u taqdim kenan a jawo la'asar a hada ta a lokacin azhar a haɗe sallolin gaba ɗaya sai a zo a kama yin addu'a haka za a yi ta fafatawa har sai duhu ya bayyana duhu ya bayyana shine almuru ya shiga kenan magariba wato ta yi sannan kuma sai a sai a gangara sun maliyan talik afwan hatta ya kifa bi arafatin min salatul asri ila an yakuna dhalam thumma liyadfa'u min arafatin idan afadu minha hatta yablugu jam'an daga nan in sun gama addu'a an roƙi Allah har rana ta faɗi to kuma sai a harhaɗa kaya sai kuma a gangara sai a je wani guri da ake ce da shi jam'a jam' din shine muzdalifa jam' shine muzdalifa sai su tafi muzdalifa sai a je a haɗu kuma muzdalifa abinda shari'a ta ce a yi shi ne a zauna a yi bacci a huta saboda an yi ibada a mina an kama hanya an tafi arfa ga tafiya mai nisa bayan wannan an yi ta addu'a an yi ni a tsaye to idan an je muzdalifa sunna shine a kwanta a yi bacci a huta washe gari da safe sai a kama zikiri in gari ya yi sha sai kuma a taka a je ƙarshen mina a tafi wato yadda lissafin yake kamar yanzu a ce dawanau ita ce arafat nan gadon ƙaya ita ce nan gadon ƙaya ita ce mina ina son muku lissafin ne da karatun zai fito fili nan gadon ƙaya ita ce mina mu ce bari mu ce wace unguwa ne take gaba da nan haka mu ce nan sharaɗaɗin nan ita ce makka to haka tsarin tafiyar yake alhazai suna can kafin a taho aikin hajji suna can sharaɗa ko ka ce wajen zurot ɗin nan can ne makka ga wanda ba su taɓa zuwa ba kenan idan sun ɗauko niyya a makka a can ka'aba take can makka to daga gidajensu za su ɗauko niyya ranar ɗaukan niyya aikin hajji to za su taho da ihraminsu su ta tafiya su ta tafiya su ta tafiya sai sun zo nan gadon kai nan ne destination ɗinsu nan ne mina a ranar farko na aikin hajji kenan to nan kuma za mu ɗauka akwai hemomi gidaje na tanti-tanti da aka yi alhazai za su zo su zauna tun da daga safe da suka taho ranar nan za su zo su rinka labbaik Allahumma labbaik suna ta addu'a suna zikiri suna kaza suna kaza da sauransu suna salloli a cikin tanti-tanti ɗinsu takwas ga wata za su kwana a nan gadon ƙaya washe gari ranar tara ga wata daga nan gadon ƙaya za a hau motoci a kama hanya a tafi ina ake so a tafi arafat na gaya muku arafat kamar ita ce dawanau haka ibadar take haka Allah ya ce ai daga nan za a ɗauki da ihramin nan fa ana labbaik Allahumma labbaik masu tafiya da kafa su tafi masu hawa mota su hawa masu mashin su hawa mashin ana talbiya ana tafiya to kafin ka je arafat akwai wani guri da ake ce da shi muzdalifa ita mina din tana da faɗi yanzu ka ɗauka kamar daga nan gadon ɗaya har zuwa kurnan asabe har zuwa kurnan asabe duk filin mina ne saboda duniya ce ai take haɗuwa ina fatan kuna fahimta to a ƙarshen mina to nan muzdalifa take ita ma wani wurin ne mai faɗi da yawa da duwatsu a wurin to sai ka ɗauka kamar can kurnan asabe nan ne kuma ina muzdalifa to a bodar muzdalifa idan ka bar muzdalifa kuma ita kuma arafat take farawa ita ma wata duniya ne mai faɗi wanda a nan dutsen arafat yake to a karatunmu na jiya akwai mutanen da in sun tashi daga minaɗin kamar yadda aka ba da labari a riwaya su ba za su je arfat din nan su tsaya a can ba sai su ce za su tsaya ne a budar mina tsakanin mina da muzdalifa saboda su wai yan haram ne wanda daga makka zuwa mina zuwa nan duk nan ne iya inda za su amma su ba za su ƙarin su arfat ba so sai wannan ya zama kuskure ba daidai ba ne sai aka ce alhaji in ya tashi ranar tara ga watan nan daga nan gadon ɗaya to kar ya tsaya a ko'ina a tafiya sai ya je ina da wanau can ne arfa to nan ne za a je a yi ne akwai masallacin arfa ana sallar azad da la'asar sannan sai a shiga tanti tanti da hemomi a ta addu'a kuma alhamdulillah kuma saudiya sun yi kokari matuka sun saka bodoji da signboards sai a ce nan bidayatu mina daga nan mina ta fara in ka baro maka in kai tafiya kai tafiya kai tafiya sai a ce huna nihayatu mina nan ne ƙarshen mina sannan bidayatu muzdalifa muzdalifa daga nan ta fara ka tafiya ka tafiya ka tafiya sai a ce nihayatu muzdalifa end of muzdalifa sai kuma arafat start from here duk suna sawa da larabci da turanci da da urdun yaren urdun duk suna rubutawa to idan mutum ya tafi arafat ya je ya tsaya kaga a tafiya bai tsaya a muzdalifa ba to a dawowa bayan an gama tsayuwa arfa da magariba ne to Allah ya ce idan an taho to sai a tsaya kuma a muzdalifa dinnan a dawowa ne ake tsaya a muzdalifa kenan in mutane sun taho daga dawanau to sai su tsaya a kurna asabe kenan to me za a yi in an tsaya a dawowa lokacin magariba da isha'i ta yi za a haɗa magariba da isha'i a wannan wuri na muzdalifa sannan aka ce a kwanta a yi bacci a huta a muzdalifa na akwai wani wuri da ake ce da shi mash'arul haram har ma masallaci aka yi da Allah ya ce in kun taho daga arafa za a fattun min arafatin fadkurullah ku ambaci Allah inda mash'arul haram fadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli la min ad-dallin idan kuka kwana washe gari kun huta to sai ku yi sallah a masjidul haram ko a mash'aril haram ko a inda kuka samu dama to sai a je wannan guri kuma a mimmike a daga hannu a ta zikiri shi kuma irin yanzu kenan bayan asuba a ta zikiri a ta ambatan Allah a ta zikiri a ta ambatan Allah shine fadkurullah indal mash'aril haram daga nan kuma a wannan muzdalifa din kuma sai kuma a gangaro in gari ya yi sha haka rana tana ƙoƙarin fitowa to sai kuma a ɗaɗɗauki kaya shimfiɗa sai kuma a ta tafiya da ƙafa sai an zo ƙarshen mina kenan daga kurnan asabar nan za a ta tahowa a ta tahowa a wuce muzdalifa kenan sai an zo nan ƙarshen gadon ƙaya to nan ƙarshen gadon ƙaya kuma kafin ka budar mu da za mu shiga za ka shiga makka to akwai wurin da ake ce da shi aljamarat wurin jifa shi wurin jifan a ƙarshen mina aka yi shi end of mina a nan ne kuma Allah ya ce aje a wannan jifa da ake yi in an zo aikin hajji inda ake cewa jifan shedan to duk da wannan safiyar kaga kenan mun gama da tara ga wata mun shiga goma ga wata a goma ga wata ranar sallah din nan wadda lokacin mu anan muna ta wanka muna sa kaya za mu tafi idi to su kuma alhazai suna ta takowa da kafa ana ta tafiya ana ta tafiya an ɗebo kowa da duwatsu a hannunsa guda bakwai burinsu shine su je su sa ƙarshen mina din nan wajen jifa sai a je a jefi jamratul aqaba wurin jifan guda uku ne akwai aljamratul sughra akwai aljamratul wusta akwai aljamratul kubra ita ce jamratul aqaba a rana farko ba a jifan wurin karamin dutsen wurin jifa din ba a jifan na biyu na ƙarshe ake jifa wanda anan Allah ya saukar da suratul baqara wa mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam to a ranar sallah din kenan aikin da yake kan alhaji zai yi jifa zai yi yanka zai yi aski jifa yanka aski sannan in ya samu dama yana da kyau je dawaful hajj dawaful ifada wanda wannan dawafin yana da wahala kwarai a ranar sallah din amma dai akan je a yi an rage nauyi to idan kai ɗaya daga cikin wannan abubuwan ya halatta kai aski yanka daman ka riga ka ba da kuɗin ka ba zuwa ake kowa ya ɗauki ragon su ya yanka ba ba za ma ka ga inda ake yankan ba saboda bai zai ba za a lalata wuri kawai kowa ya je biya a banki kuma alhamdulillah akwai amana za a ɗauka in dai ka biya ka ba da receipt automatically ragon ka ya shiga inda za a yanka to an maka yanka kenan kaga kayi jifa in kayi abu guda biyu kai kayi tahallul as-sughra kaga kayi jifa automatically an ma yanka to daga nan ya halatta ka saka kaya na gida tunda kayi abu guda biyu sai ka je kai dawafi ko kuma ka tafi da ihramin ka je kai dawafi ka dawo sai ka sai ka wannan sai ka ci gaba da zama a amina sai ka ƙara wasu kwanakin kuma mana yanzu ka je ka je makka ko na gaya muku ina ne makka can wajen zurot ka je ka yi dawafi to sai ka sake dawowa nan ga danga kuma ka ci gaba da zama a himarka ranar sallah za ka kwana wa shigarin sallah ɗaya ga wata ka daɗa ƙara kwana biyu ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata me aikin ranar sha ɗaya ga wata ranar sallah dai na gaya muku aikin jifa yanka aski da waful ifada aski da waye waɗannan abubuwan su ne manya-manyan ayyuka da ake a ranar sallah sai kuma a dawo ya halatta mutum ya sanya kayansa na gida ya sanya kayansa na ado a ci gaba da zikiri da ambaton Allah amma fa ba za ku koma maka ba in ma ka je maka to sai dai ka je ka dawo kafin rana ta faɗi kar ka bari rana ta faɗi maka a maka sai ka dawo nan to washe gari fa kana da aiki ne guda jifa ne za ka yi bayan zikiri da ambaton Allah da addu'o'i har yanzu ba a gama ba to za ka je kuma ka yi mai jifa za ka je gurin farko aljamratu sughra tsakuwa guda bakwai bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar sai ka yi guda bakwai ka koma gefe ka yi addu'a hannunka na hagu ka roƙi Allah iya abin da kake so ka daɗa wucewa wurin jifa na biyu tsakuwa guda bakwai ka jefa bismillah allahu akbar kawai jifan ibada ne ba wai duka ake yi jifa ne tsakuwa ne kawai haka za ka ɗan jefa suna faɗawa kana jefawa haka Allah ya ce ayi haka annabi ibrahim ya yi ma ka zo ka yi addu'a a gefe in ka gama jifa na biyu sannan kuma sai ka je gurin da ka jefa jiyas ranar sallah ba ka jefo babban gurin jifan ba to za ka daɗa jifansa yau ranar sha ɗaya ga wata shi ma tsakuwa guda bakwai kaga bakwai bakwai bakwai shine ashirin da nawa ashirin da ɗaya to aikin da za ka yi na ranar sallah washegarin sallah kenan sha ɗaya ga wata mu kuma a ranar muna nan muna ta kakkarya ƙasusuwa kenan sai ranar sha biyu ga wata ranar sha biyu ga wata irin aikin da ka yi ranar sha ɗaya ga wata shine za ka maimaita ranar sha biyu ga wata bayan sallah kenan ka je furin farko ka je furi na biyu ka je furi na uku sai kana da zaɓi ko ka daɗa komawa mai na ka zauna zuwa sha uku ga wata ranar sha uku ga wata irin wannan aikin da kai sha biyu ga wata shine dai za ka maimaita in kuma kana ga za ka koma maka to shi kenan za ka iya daga jifan nan na sha biyu ga wata shi kenan sai ka wuce ka gama aikin hajji sai ka koma maka kuma ka jira yaushe za ka komo gida in an sa ma ranar koma sai kai wani dawafi da ake ce da shi dawaful wada'i dawafin bankwana wa ɗakin Allah shi ɗakin Allah ba a tafowa ba a yi bankwana ba sai an je an yi bankwana to galiban gaskiya alhazai daga kwana na biyun nan kawai wucewa maka suke ba sa tsayawa da wahala kaga wani ya tsaya amma ana samu a tsaya wasu ƙasashe suna tsayawa daidai ku cikin alhazai ana tsaya to in ka tsaya ma wani lokacin za ga tantin naka gaba ɗaya kai ɗaya ne ko bai wuce ku biyu ba ko na abu sai ga gwanda kai ma ka tafi shine Allah ce wazkurullah fi ayyami ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alai Allah ce wanda ya gaggawa ya gama aikin sa a cikin kwanakin nan guda biyu babu laifi ya iya tafiya makka amma wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wanda ya jinkirta ya ƙara kwana shi ma dai ba laifi wannan kuma liman ittaqa ga masu tsoron Allah da taqwa ke wanda gaskiya zaka ga ba kowa yake iya tsayawa ba nan zaka gane masu taqwa kam gaskiya kowa a gigice yake a gaggauce ana murna an gama aikin haji to wannan kulasa wannan shine aikin haji a takaici shine abin da alhazai suke kuma galibin wannan abu akwai tafiyar kafa sosai akwai tafiyar kafa tafiya ce ta fitar hankali akwai nisa akwai motoci amma akwai gosulo to wanda Allah ya sa yake da lafiyar kafa to alhamdulillah exercise zai in ka je aikin haji duk wanda ya je aikin haji to ya motsa jiki dole wannan yake nuna ma kaga muhimmancin dan adam ya rinka me ya rinka motsi akwai waɗanda zaka sun baka tausayi in mutum aka tako tafiyar nan daga daga arfa nan ba mota duhu yayi ga gosulo ga kabata ina hima ku take ina motoci da kokawa ake hawa mota sai mai karfi sai wanda shi yasa wasu addu'ar ma a cikin mota suke karisa ta da yayi da asa sai nemi mota sai je shiga mota ya zauna yana ta addu'a ciki to wasu gaskiya galiban da kafa ake tafiya to wallahi malam zaka ga mutum malam ya lafke a hanya malam ya kasa tafiya duk cira ta cinyarsa ta lakube ta babbare saboda bai saba motsa jiki ba ba zai iya ba wani kafar ta kumbura wani jikin ya yi nauyi abin ba daɗi to nan ne za ga mutum ya zama kaya har a wheelbarrow za ga ana tura mutane wani ya zama kaya kenan a loda shi ana tura shi akwai wanda ake goya sai ga abokanansa alhazi sai su goya shi katon mutum kaya guda fa to bai zai iya tafiya ba cira irin cira din nan sabulewar tsakanin cinya da cinya dan in tafiya ta yi tafiya nan din nan a tsakanin cinyarka da jikin da cinyarka tana gugan juna ana tafiya yana gugan juna tunda baka saba motsa jiki ba a gida baka exercise sai fatar ta rinka barewa sai yayi wani ja sai jini ciwo eh eh yake kamar yadda doki yake yi to shi yasa yana da kyau gaskiya mutane a rinka motsa jiki tafiyar kafa din nan akwai alheri wata ran alaji ka ajiye mota ka ka tafi kasuwa da kafa yana da kyau wata rana kar ka hawo mota yara su hawo mota ka tako da kafa za ka yi zumunci sannan za ka motsa wata rana ka ware lokaci ko da safe ko da daddare kai tafiyar kafa ka je wuri mai nisa ka je ka dawo akwai alheri a cikin tafiyar kafa ina gaya muku akwai alheri wannan addinance annabi ma an samu yakan yi tafiyar kafa sallallahu alaihi wa sallama amma kullum mutum yana sama kamar tsuntsu a'a bai yi ba a tsakanin gida da masallaci ne je ka da kafa a'a wani wuri ne za a je taka da kafa kai kanka sai ka fi samun lafiya da yawa tafiyar kafan nan tana magance cututtuka da yawan da baka da bukatar ka sha kwaya ko ai maka allura da yawa exercise jikin yana buƙatar motsawa kullum yanzu haka dinnan da nake ina karkada hannuna jikina daɗi yake ji duk da ne zan ga cewa wahala ne amma jikin daɗi yake ji jikin ɗan adam allah da ya yi shi bai yi shi ya zauna haka kurin ba duk wanda zai ci ya kwanta to ya kawo kansa masifa wallahi a rinka motsa jiki jama'a akwai cututtukan da yawa wannan tafiyar da kake yi take murƙushe cutar take murƙushe cutar yanzu kamar misalin suna faɗa duk wanda Allah ya darabe shi yake da kamar a ce irin ciwon suga din nan babban maganin da ya fi ƙwaya amfani da zai zauna lafiya mai wannan abun shine ya rinka motsa jiki ka yi wani abun da za ka rinka gumi din nan ya fita wannan gumin yana fitar da wasu cututtuka ne a jikinka to za ka zauna lafiya to kaji ko mai hypertension mai hawan jini idan ya je aikin hajji ya dawo sauka yake saboda mai ya yi wani motsi dama me yake kawo wannan hawan jini ne a ta ci a ta ci kitse ya taru ba a motsawa yanzu nan in ka ko hawan jini ne kake da shi daga nan zaka rinka tafiya da safe ka je gidan murtala ka dawo ko a sati sau uku wallahi malam sauka zai rinka yi fiye da yadda kake shan kwaya saboda ita kwayar tana zaman tumce zama addicted kullum kana tashin ta kullum kwanan duniya ka sha kwaya to sai ga ta yi saba da jininka ba ta zama ba ta da mata tsiri amma akwai abin da Allah ya yi maka na wato ya baka shi na motsawa din sai ka ga yana da tasiri matuka shi yasa da yawa zaka rinka ganin mutane yanzu nan da nake magana inda za ku bi titin nan ba yau lahadi ba in za ku bi titin nan na biyu ke titin kofar ruwa titin waye za ku ta ganin mutane inda za ku je ran about din nan na na ina ne mutane kuma manyan mutane na zan su kowa likitansa ya turo shi ce wallahi zaka mutu in baka motsawa kwarai kuwa ai wasu ba dan Allah suke motsawan ba da kaɗan ne za ka ga wanda ya mai da motsa jiki al'adarsa ce kawai ya mai da shi wani abu ne na interest na sha'awa wani zuwa zai likita ne zai auna shi to gaskiya alajin ba a motsa jiki za a mutu saboda shi kansa likitan ya san kwayan ba zai maka aiki ba yana fada daɗi sosai alheri ne a cikin motsa jiki alheri ne sosai ko a gidanka ne wallahi irin bene kana da shi upstairs din nan kori yara ka ce kai ku ta wasa ka ta hawa kana zuwa ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo ka gaya mata ka in nayi gumi ki gaya mu ka je ka dawo ka je ka dawo in ka ji kai gumi sharkaf ka gaji din nan to shine amma wallahi malam sai ga mutum upstairs yanzu nan masallacin nan zaka hawo nan wallahi sai ga da numfashi da kyar zaka hawo sai ka ce kwado a motsa har gudu din nan ka samu dama ka samu takalma tracksuit kana yi na sha gaya muku a karatu na mimi ni da kuke gani nan da yawa mun hawa hanya zan zubar da da yawa a cikin ku wallahi Allah nake gaya muku alkawari ne duk sati sai na je na motsa jiki sau uku sau hudu duk uzurin da nake da shi yawa in ka haɗu da ni ma ba za ka gane ni ba ai kwarai kuwa saka yan ƙananan kayana da takalma na a mota in zuba in je in bi titi ne ma in tabuga wani guri nake zuwa yawa in tai kaka ga daɗin da nake ji yawa har abin da ba kwa tsammanin zan yi za gani in ɗauki ƙarfe in ɗaga in rike in yi in je in dawo shi yasa kake gani na ƙyam ƙyam ba fashin karatu Allah nake gaya maka amma wallahi idan mutum zai zauna ya yi sati biyu sati uku bai yi ba ko irin ka yi tafiya ba kai ba jikinka sai ta haɗuwa ka ji kana ta wani numfashi da ƙyar ka ji gajiya kasala in ka kwanta ka ta makara asuba ina a motsa a motsa a motsa jiki kar ku yadda ku zauna to in ma baka yi ba alaji ka ci ga koshi ka tara zaka je aikin haji zaka gane kuranka a gigice tsakanin harami da masaukin ma a ce an sauke ka daga harami zuwa hotel ɗinka wani lokacin ba motar yan sanda sun toshe hanyar motar ya za ka ce ka taka to shine hikima za ga mutum ya je ko umara ko aikin hajji in ya dawo sai jinin ya sauka ashe hawan jinin da yake ta kashe mu da ciwon sugan da yake ta kashe mu ashe an ba mu magani wasu kuma Allah ya hore musu a gidajensu suke yin karafuna na daukan karfe da gym exercise da wayewa da sauransu so mu yi dan Allah Allah zai taimake mu amma zama a haka bai yi ba kuma wannan bayanin ina yanzu har matan aure yanzu sau nawa likita zai je mace za ta ta haihu tana dab da haihuwa sai ce ke ki motsa jiki ki rinka tafiyar kafa saboda duk wacce take motsa jiki yanzu yanzu take haifa ɗanta but ya fito ba tashin hankali amma wanda ba ta motsa jiki a ta wahala a ta wahala doguwar naƙuda abubuwan sun tattoshe kitse ya toshe ba abin nan amma an tana motsa jiki walla wata bene ake sawa a ce kullum sai kin hau benin gidanku sau talatin da takwas ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo ashe motsa jikin yana da amfani insha Allah wata rana za mu yi bayani ko hudu ba na taɓa yi amma zan daɗa maimaita don na san ana da buƙatar wannan motsa jikin Allah nake gaya muku ya fi da yawa daga cikin abincin da muke ci amfani ɗan adam bai zai taɓa rayuwa baya motsa jiki ba bai zai yi ba akwai abubuwa da likitoci suke bayar da shawara ba laifi tun da dama ce mu faɗa amfani da ruwan zafi yana da amfani a rayuwar ɗan adam shan ruwa mai zafi ɗan warm water hot water haka shi kuma yana zubar da abubuwa da yawa na cututtuka musamman cholesterol da hawan jini da waye a ce in ka tashi da safe abin da za ka fara sha abin da za ka fara sha a lafiyance a likitance shine ruwa kar ka yadda ka fara sa wani abu a bakinka ba ruwa ba ba ka tashi asuba ba ba ka tashi karfe uku ba ba ka tashi karfe hudu ba to dan samu ruwanka a plus a dan yi womin a dan zuba maka a roba ka sha wannan shine zai fara shiga cikin hanjin jikinka in Allah ya sa da za ka daɗe cikin taimakon Allah jikinka yana da lafiya hatta abinci ma irin wannan mutum yana gama cin abinci ya ɗauki ruwa mai sanyi ya loda musiba ne kun ji abin da nace musiba ne likita haka ne ko ha na yi kuskure ka gyara mu ka san al'adar mu ku yi haƙuri in muna ɗan taɓa karatun sai mu ɗan taɓa yadda za mu karatun ya zauna yanzu al'adarmu shine za a yi maka a haɗa maka dabge a haɗa maka kayan abinci a haɗa maka nama sai a ce a kawo ruwan sanyi a ajiye a gefe ka ci ka ƙoshi sai ka ɗauki ruwan sanyi sai ka afka musiba ce aslan ma likita ya faɗa ba a so kana gama cin abinci ka sha ruwa wannan kuskure ne idan kuma ta kama za ka sha ɗin to ya zama ruwan ba mai sanyi ba saboda ka ci kitse ka sha zaƙi ka kula idan ko nama aka toya a cikin tukunya da ɗan mai mai kitsa kitsa nan ana zubawa wannan kwanan ruwa ya yake narkewa ke to wannan kitsan da ka ci kai ma kana sa mai ruwa zuwa yake lafke ya narke ya tattoshe maka hanyoyin jini veins ɗinka jinin bai zai rinka gudana ba to shine sai ka an ce mutum yana samun hawan jini ya samu ciwon zuciya ya samu kaza dan jini baya bugawa musiba ta same ka to ya ake ana so a dan samu dan lokaci kaɗan in ka gama cin abinci sannan sai ka sha ruwa ba a take ba wani bawan Allah yake cewa ya je wani hotel a wata ƙasa da ya je sai ce a kawo mai ruwan sanyi suka ce no no no hotel ya ce ya ce ya ce a bashi cold water please cold water suka ce no no we don't have yace suka ce it's bad it's bad it's bad it's wrong it's wrong yace a mutum ya ci abinci ba ruwan sanyi yana ta faɗa ɗan uwa ne yace wallahi sai gashi ga ana bi ana zuba mutane ruwa da za su sha kowa sai a je flax yace abin mamaki da rana ko da daddare a ƙasa maka flax ashe ruwan zafi ne shine in an ci ake sha ya fi zaman lafiya to sannan abu na biyu yawaita shi kansa shan ruwan duk mutumin da yake da yawan shan ruwa a rayuwarsa to insha Allah za ga yana da lafiya kuma likitocin suna faɗa yadda ma za ka gane ya digiri ɗin shan ruwanka ya yi ko bai yi ba daga fitsari ake ganewa idan yanzu kana shan ruwa mai yawa to duk da ka zo fitsari za ga ruwan nan fari tas kamar ruwan da ka sha idan kuma baka shan ruwa da yawa to za gan shi yana ja duk wanda ya ga yana fitsari fitsarin ja to akwai damuwa lallai gangan jikinka yana buƙatar ruwa kaga mutum ya yi fitsari a wuri jajawar to wannan Allah ya sawaƙe akwai mushkila to daga kanka za ka gane kuma ka lura ko azumi kai idan kai azumi ka yi ne baka sha ruwa ba ko in ka zo yin fitsari da magarba na farko dai ba za ka yi fitsari da yawa tun da kana yin azumi amma inda za ka zo yin fitsari da magarba kana yin fitsarin sai gan shi na farko dai bai da yawa sannan ka gan shi jajawar saboda me akwai abubuwan da ruwan yake da bukata ya wanke a jikinka na cututtuka da abubuwa ya wanke ya fuloshin ɗinsa kamar fuloshin ne a yi mutum ya bayan gida bai sa ruwa da yawa bai fuloshin ya farkaki farkaki haka da kazanta to haka gangan jikin mutum yake to kai ba kai ba daga nan sai mutum ya ta kamuwa da ciwuka cututtuka suna ta haɗuwa suna ta haɗuwa so shan ruwa alheri ne sai kada ana yaran nan yana da yawan shan ruwa to wannan lafiya kenan kuma likitoci suna faɗa cewa duk mai yawan shan ruwa Allah yakan kiyaye shi da matsalar ciwon ciki larura ne ta ciki sannan wannan ruwan zafin da nace muku duk wanda yake da yawan shan ruwan zafi ruwan dumi to shi ma Allah yana raba shi da ciwon kai ciwon kai dai mutum ta fama da ciwon kai a yawaita yin shan ruwa mai dumi shi ma yana taimakawa sannan wannan shan ruwa da sassafe din na gaya muku na maimaita muku lallai kada ka yi ƙasa da shan roba faru ɗaya kullum kafin ka yi breakfast yanzu nan da nake muku magana ruwa ne a ciki na tsundum alkawari ne inda na tashi ina tashi daman ruwa zan sha kuma yana mun amfani sosai yau dan na san kwaramniyar da nake ciki ta rayuwa ya kamata a ce na kwanta a asibiti amma irin waɗannan 'yan dabarun suna taimakawa ƙwarai ga motsa jiki ga ɗan shan ruwa ga cin ganye ganye kam ka ci shi kamar akuya in gaya maka ai ƙwarai da gaske ganye ba kar mutum ya kuskura ya raba kansa da ganye wannan dan salak wannan dan cabbage wannan dan carrot wannan dan dan cucumber lalle a rinka cin sa ko mutum ya nisanci cin abinci mai nauyi in zai kwanta bacci babban abin da yake kawo katon ciki da tumbi da yawan hawan jini da tara kitse da ciwon suga shine mutum ya tara abinci da daddare yana ci sai ya ci a bashi filo shi ma wannan musiba ce shi yasa iyayenmu da kakanninmu na da suka fi mu lafiya su za suna cin abinci su ana yin almuru magariba sun ci abincin su to kuma da an ci abinci an tattare za a zauna a yi ta hira sai bayan isha a zauna a ga an samu awa ɗaya awa biyu sai a je a kwanta to wannan shi fa kowa zaman lafiya wallahi da ka ci tuwo ko ka ci abinci mai nauyi ka kwanta gwanda ka haƙura ka sha shayi da ɗan biskit ko da ɗan biredi kaɗan ko ka samu abin da bai da nauyi ko irin dan spaghetti kaɗan ko dan makaroni wannan likitoci sun ce bai da nauyi sosai amma cin abinci mai nauyi to lalle yana buƙatar sai ka motsa shi sa aka fi son cin abinci wato mai nauyi da rana kaga saboda kwaramniya da rana kan ka yi naɗi sosai ka ci sosai ka ƙoshi ka yi nak saboda me za ka je can za ka je la'asar za ka je kasuwa za ka yi mai to wannan zirga zirgar da kake yi yana ce maka wajen digestion abincin sannan ya bi jikinka amma da daddare laifi ne wannan kun ga ko bauta wa Allah ne fa in fa ba mu da lafiya ba za mu iya bauta masa ba kuma da yawa sai ga mutum ciwo ya same shi bai sani ba ashe shi yake generating ciwon a tattare da shi saboda baya bin shawarar likitoci kuma baya bincike wanda kuma abu ne da yake yana da alaka da rayuwarka to sai mutum ya samu abu mai dan sauki wani abu light mara nauyi shi ake so mutum ya ci sai ya kwanta kuma in har ta kama ka ci din to lalle karka yadda ka kwanta da wuri a kaɗan yi tsalle-tsalle ɗauko wancan ajiye wancan kaɗan yi zirga-zirga kaɗan ba da awa ɗaya awa biyu suke cewa likitocin to shine sai kaga ka zauna lafiya amma kana ci ka kwanta abun bai samu warwara ba haka zai haɗu ya sababa maka olsa har olsa ya sababa maka hawan jini ciwon suga shuga ɗin ya ta accumulating saboda injunan ba samu suka mai ba suka wannan kuma ka zo ka kwanta tunda ka kama bacci kaga injunan su ma tsayawa za su to shine kaga mutum ya samu food poison a ce ai an kai shi asibiti ai amai yake ta yi wallahi ya mutu kuma wallahi abinci ne da ya ci ya cika cikinsa saboda abincin bai yi yanda jikin yake so ba sai ya kashe shi duka waɗannan abubuwa ne waɗanda yan uwana larura ne sai ka ga in mutum yana kiyaye su sai ya zauna lami lafiya sannan duk abin da ya shafi maiko da zaki duk wanda ya shekara arba'in to ya rufa kansa asiri ya nisanci zaki da muna yara har siga muke shi irin siga ɗin na mai iyali mai abin nan sai mu ɗauka mai ta haɗiya amma yanzu ko abu aka kawo ana kawo siga sai na tsorita saboda shuga guba ne musamman ga wanda ya yi shekaru shekara arba'in ko da ba a ce karka sha siga ba to ɗan rage yawansa in shayi ne za ka sa in ana sa biyar shida sa ƙwaya ɗaya Allah sa albarka me ake nema ɗanɗano ne fa kawai ake so ka ji dan karka ji salaf amma mutum da hankalinsa ya zo ce ƙara mun cokali uku da da zuwa mun cokali biyu kai sukan nan bai ji ba kana shan da shekarunka kana shan shayi suga gau wallahi fitina ce haka lemon kwalba din nan ku yi haƙuri masu lemuka kaga wannan lemu coca cola pepsi wane ne na kwalabe robobi da ake sayarwa wallahi duk wanda yake da shekaru ya rufa wa kansa asiri ne san ciwon nan gwanda ka sa a gida a maka zo burodo a makunun zaki a dan maka wani abu dai haka da dan dan testina haka dai abin da zai dan kara maka ɗanɗano amma wannan lemon sai dai yara ƙanana saboda shi yaro yana da lokacin zirga-zirga yana tsalle yana gudu to zai iya ƙone wannan abu amma kai da shekarunka ka zo ka cika firij ɗinka da wannan lemo mai zaƙi idan aka gaya ma cubes ɗin nan a lemon coca cola guda ɗaya cubes zuba da ake zubawa ai suna da yawa wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba a lissafi da aka yi calculating duk kwalban lemo guda ɗaya tana ɗauke da wannan shiga ƙwaya ƙwaya ƙwaya ɗinnan ya sama da talatin arba'in haka kake ɗiba gas gas gas gas zai kashe ka su shi ma ka nisance shi da kuma maiko ya zo zai sai nama kai yanko min wajiya kai ba ni wajen kitsa kitsan nan ina ai duk inda kaga kitse a karamar kallawa ka guje shi kitse musiba ne wallahi in ku ka ci shi to lalle sai ka nemi yadda za ka ƙone shi duk wanda yake cin kitse ko yake shan man shanu baya motsa jiki to in Allah ya sa da yayi wa kansa lissafin mutuwa da wuri haka suka faɗa ba ni ba wannan kun ga ai ba a hadisi na karanta muku ba likitoci ne wahala ta sa ni ma duk na gane waɗannan abubuwa da bincike da gobe kuma ina ganin yana da kyau mu amfana duk mai ɗiban kitse a rayuwarsa mai dan wake ne za a zuba ma sai ya kwanta sun maka abinci ne mai sai ya kwanta kaza irin ta tura wannan kullum ana dabge ta kaza a ce duka duka a rayuwarta bata wuce sati uku ba ka zo ka cinye ta ha ba mana ba a sa mata mai in an zo dafa ta wannan kajin turawan da muke cin naman a bakin titi akwai haɗari ai hakuri na san akwai masu gidan kaji yawa amma dai akwai haɗari wannan kaza dole sai an yi mata aiki a haɗa ta da ganye a sa abin da zai kashe sinadarin kitsan kamar lemon tsami haka za ga inda aka ci gaba ko kazacce za a ci mai mai sai a mammatsa mata lemon tsami shi kuma lemon tsami secret dinsa akan maiko din nan to yakan kashe mai tasiri za ga ko irin saudiya kun je kuna ci abinci ba za su kama abinci ba lemon tsami ba akwai lemon tsami sai ga ana mammatsawa akan abincin saboda yana da tasiri gashi naman ne ka ci amma wannan maikon da ke tattare da shi to wannan lemon tsamin kamar wani poison ne da yake kashe tasirin wannan maikon musamman mutanen da Allah ya sa mutum yake da shekaru Allah ya bashi shekara talatin da wani abu arba'in duka waɗannan abubuwan dole ya ƙoƙari ya kiyaye su shi yasa da yawan mu wallahi malam zaga wani yana fama da ciwon kaza wani yana fama da ciwon kaza amma wallahi malam rashin kulawa yake kawo shi kuma inda mutum zai daitin suke cewa ya kula da abinci abincinka kawai akwai abincinka maganinka control na abinci billahi azimu sai ka ɗebe watanni baka je ka ga likita ba saboda ka san me kake ci da safe ba wai da yunwa zaka zauna ba kuma da rana ka san irin abin da kake ci ka san abin da iyalanka suke dafa maka ba komai aka dafa a gida zaka ci ba akwai abin da yara ne za su ci amma kai ba za ka ci ba amma mutum ya zo ya zauna ku kawo mun komi a ta loda maka a ta a ta nada to shine sai ga ko da Allah ya maka nisan kwanan to za ka karasa rayuwarka akan gado idan Allah ya wani likita wata rana a Masar yake gaya muna tattaunawa yace ku ba ka ganewa ne eh akwai kaddarar ubangiji yanzu Allah ya rubuta maka zaka shekara 80 a duniya idan ka kiyaye ka'ida na cin abinci ka'ida na shan magani ka'ida na motsa jiki to za ka yi tamanin ɗin nan lafiyar ka kalau shi yasa za ga wasu sun mutu da lafiyarsu idan kuma baka kiyaye ka'idan nan ba na'am za ka shekara tamanin ɗin amma tun daga shekara hamsin kana gado kana ta faman zirga-zirga sai a ce ka shekara talatin da ciwo a jikinka saboda me ka karya ka'idar likita ka karya ka'idar cin abinci ka karya ka'idar abin da ya kamata ka rinka amfani da shi an yadda ka kai shekara tamanin amma duk kudin ka sun kare asibiti ka ta zurubtu ka je kasa kaza su duba ka ka je kaza su duba ka ka je kaza wannan ya soka maka allura wannan ya ce a daina wannan allura wannan ya maka kaza eh za ka kai amma wallahi wani lokacin sai an manta da kai wai wani yana nace wallahi yana da yana kwance ayyun shekara goma sha biyar yana kwance amma in ka kiyaye ka'ida fa da kai za a yi ta damawa duk masallaci za ka fito duk wani abu na taro ɗaurin aure ne da za a ganka saboda me kana kiyayewa waɗannan da yan abubuwa ne na tsaraba muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa ku yawaita tahlili da takbiri ku rinka ainihin wato qabla an tusbihu kamar yadda ya faɗa thumma afidu fa inna an-nasa kanu yafiduna wa qala thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim Allah ba mu dacewa Allah ya ce maka mana Allah sa aljanna ce mu komar mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik